محمد المفاتح أولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإسلام العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المعذر والتعظه بنزلة تأتي لنا سفر جيا فرقم كراتون يتي wajibi ne ga duk mai tausan kanshi da addini shi ya guji ya ji tsoron hafka ma mutuncin waliyan allah ta'ala cin mutuncinsu da gaba da su da ya masu inkari da kuma neman aibobinsu da bibiyar inda suka yi darje suka yi kuskure da kuma kore wata baiwa da allah ke bance su da ita don fassada da ƙiyayya ya ce saboda wannan baki watan to tana da aibi tana da guba da kuma bala'i sannan sakamakon haka afka ma'azaba mai raɗaɗi ciki inda muka tsaya ce domin kalamin sai da ali al-hawasi radiyallahu anhu yace fa kama anna wajibul iman bil anbiya kullihim wa tasdiqihim fa kama anna wajibul iman bil anbiya kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kadhalika al-awliya yadda ya waje ba a imani da annabawa dukkansu a gaskata su dukkansu a su su dukkansu haka su ma waliyan allah dukkansu wajibi ne a yi imani da su a gaskata su a so su wamane ta kada auliya a kullum wanda ya yi tikadi mai kyau ga dukkan waliyan allah kaf illa wahidan sai dan guda ɗai shi ɗaya bai so kuma bai gayar da uzurin shari'iyyar ya ƙi shi ba da wani uzuri na shari'a ba da makarantar zama bil jami ya karyata dukkan waliyan allah da ba shi daya kamar da wanda ya karyata annabi guda ya ba da gaskiya da kowa da kowa in ba guda ba shi ma ya karyata annaba ga baki daya to wanda ya gaskata dukkan waliyai itikadi mai kyau in ba guda ba dai ba uzurin shari'a to ya karyata dukka sannan wa barazan ba abin muharabati ya yi Allah fito na fito da yaƙi ya fito zai yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala wa marar da wata waliyin wanda ya raddin da'awa ta wani waliyi ya ce bai yarda da shi ba ba na Allah ba ne ba kada radda da'awata nabiyyin kamar wanda ya raddin da'awa annabi ne inta وقال الشعراني رحمه الله يتي وقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد البدوي أحمد بن اللبان يا أبقى مع حق سيدي أحمد البدوي يلون قتشي مش متنشي ما يهرسو فصلب القرآن العظيم سيأتى صنتي مش قرآني من جرمى والعلم والإيمان أتى صنتي مش إلمي aka san ce mashi imani wannan bai zala ya sagi bil auliya bai gushe ba yana neman taimako da istiqasa da waliyai ta dole ala sayyidi ya kota alashi aka shirya da shi ga sayyidi aliyu sayyidi ya kotewa ya je ya kama kawa da shi ya je ya kama kawa da shi allah ya sa yayyada famaza illa kabarin sayyidi ahmad al-badawi ya tafi da shi zuwa kabarin sayyidi ahmad al-badawi wa kallama da ya je yi magana da ahmad al-badawi wa ajabahu ahmad al-badawi kuma ya ansa mishi wa qala lahu abin da yace mai ya ce mishi anta abul fitiyar sayyidi ahmad al-badawi kai ne shugaban alfitiyan matasa samari waɗanda ake ji da su wato kai ne shugaban mazaizai cikin sufanci rudda ala hadal miski ra samari don Allah kamar wannan dan bawa Allah da asalin dukiya ce abinda asalin dukiyar musulmi shine imani da Allah kamar mai da imani ne kamar mai da ilimi ne kamar mai da alkur'ani ne fakala mun labari daga can lahira ya ce bi sharɗin taubati da sharɗin ya tuba fata ba ya ko tuba tun da aka wutar da shi warar da alaihi rasa mali ya maimai da asirin dukiya ta ban mamaki ko nan an yi wani bako sai ana so a yi rubutun sha sai aka ɗauki allon wani alaran mana rubutun sha ba da izini dai ba aka rubutu da ya zo ne ba babu allo ne sai ko ya ta hada har da ɓace-ɓace wadda sai dokan mai amfani nan tumbani dan ne za a dokan mishi allo babu izini dan ne waye izini waye ya ta zagi babanan dai har ya ji dai ya kasa mace kai ku zo kai me kake takama na haɗauki allon ka na rubutu shi a yi rubutu ba da yin ta ba me kake takama kai kana ganin kai alaran ma ne to an ashe qur'ani in ka isa ka yi karatun qur'ani yanzu nan baka yi shi ya kamo sama garara ya kamo ce karanta fatiha wallahi na aishi yayyayye ya kasa karanta fatiha yayyayye ya kasa karanta fatiha su cika ne mutane rashin kunya kawai da a ɗauki a to karanta fatiha alaramba ya kowaya da kyar da haka an ka lallasai ce je ka an bayan ba da ƙur'anin naka nan lafi shi ya kai shi da aka mabba ganin wai waliyai ta baki malam ya sarara ya ce kai kuna ta ganin waliyai kuna azako nan wurin mu waliyan duk da an kai aishewa ya ce wanda ya karɓi ɗariƙa yanzu ya yi kuɗumi na kowace ɗin ɗariƙa an ba tijaniya to ka nemi girman kuɗin ta ka iya zo aka ba ka waziwa yanzu ba ka zama kwai ba to ka yi zakara mai ƙiƙiriki na kowa in ba ɗan tijaniya da haka nan ba da wasa ba shi yau tijaniya ce manzan allah ya gaya mai ƙiriƙiri cewa ka ce masahabbanka su bar cuta ta ya ce aya da Allah za a cuce ka ya ce bi za ya ci ba a ɗin zurba cutar yan uwa da aka ya ce ni ina jin zahini aka cuta haka nan ku hankali kuma wanda ya an shi ƙurani da yana wani ɗayan mutum na ƙoƙarin ta gaba ciwo baƙi mutunci to yana da wabe ta yi ba yanzu haka yana garin ka yana da kai wasa a an shi ƙurani na ka yi yana dan bai tafi ba ya ce ta yi ƙwararri kai ala rama na an shi ƙwararri ya karatu ka isa ya ci karanta fatiya wala ya tabbuwa ya shi Allah ya kiyaye to sai shi ya ce da sharɗin ya tuba ya tuba ya maimai da ƙwararri shi da ilimin shi da imanin shi da yayan shi sun makalasar ne ya ce wa aka wadda ne shehu na shannawi an na shaksan ya ce wani mutum ankara hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi ya inkara halartar maulidin sayyidi ahmad al-badawi rasu ne bai imanu sai an ka an shi imani an ka sance masu imani falam ta kun sha'aratu min hudahinu islam sai ya zama ko gashi guda nashi bai sha'awa bai begen musulunci ya kowa maƙiyin musulunci sosai kuma ya gane cewa yanzu wasu bai faɗa musulunci mai yarda da Allah ba ma san gaba ɗaya fasta gasa da sai yi ahmad ya yi isa gasa ya nemi taimako da sai yi ahmad cewa ya tuba ba kada ce bishar da Allah ta huda da sharadan ba za ka koma ba ba kada ce na an farai kuwa ba zan koma ba faratta alaihi sauba imani ya maimai da tuwa imani sun makalas na sai ce shinzu wai ma ma za ta me kake musu gare ne a kake ganin cewa bai kamata a zo mordina ni abba ka yarda da shi ba kala ya ce ikhtilafin rijalibin nisa abin da ya sha man kai haɗuwar maza da mata da aka yi wurin a kala sai da ahmad sai da ahmad ya ce zalika waƙiwar fi tawaf walam yamna minhu ahadu ai akwai haka in an je tawafi mata da maza ake haɗuwa ana tawafi ko baka ji wani wanda ya ce ba kyau ba kullum da an ka haɗu gaban ɗakin allah maza da mata an kai tawafi dan an zo maulidi na maza da mata in ma gamewa an ka yi tumi allah ka san an ce wani ya zo madina kaula yayyabi majalisin shehu da harkar da aka yi ce amma shehu ina son maka nasiha a ce to ce ya kake barin maza da mata suna haɗewa masallaci ya ce to sai ka ga mata ka ga maza turmu mu gansu ba mun ga bayan Allah ne ɗakin Allah sun zo ibada da halartar tafsirin alƙwal da Allah kowa mu ganin maza da mata bayan Allah kawai mu a gani amma kai da ganin mata da shaidar ka da matan mutane biyan mutane da ka kaga akwai mata to ba na tabawa ba ne ka shaidar ka da matan mutane biyan mutane kaga irin wannan game da alkali miyan bashir usmanu inkarin cewa yana haɗa mata da maza wurin wa'azi ya ce ba mu haɗa mata da maza saboda yan an taru mata na wurinsu maza na wurinsu ba irin cin kasuwa aka yi ba ya ce amma ta yi dawa muhammadu bello aka ce ba shi amsa ya ce ta mun ji a ɗauka jadaliyar camun haɗa mata da maza don su koyi addini a haɗa su su koyi addini ya yi ba a yi zane ba koko a bari su mutu da jahilci mun tara su in ma mun haɗa su ba su yi ɓanna wurin da sun ka taru amma sun yaƙi jahilci sun yi addini karɓaɓɓe wurin allah to a bar su su mutu babu addinin ya fi koko a ɗaukiwar ƙaramin laifin dama akwai irtaka ba a hafin zarare yan gaɓanna gudan babba ga babba su ai babba a ba gudan babba ya ce maza da mata suna barin da wafi kun babu wanda ya hana inta wa ƙalar ya dali na fila a nan da hajar cewa fi ma ala ilaihi amurin na farin talasatin da na zarul gauza akbaru zajirin wa ablagu radi'in anil intiqadi ila awliya yace kuna da labarin wasu mutane guda uku da suka tafi ziyara al-gausul akbar kuma da zuwa yace dama cewa sun kai mutahe mu kai da shi sai wanda yace ana cewa wali ne mutane zan jarraba shi sai wanda ya ce a shi dai zai ta ziyara ta yi kawai ba jaraba shi sai ba shi wanda ya ce a zan ta ziyara ta saboda allah ba su haɗa ma kowa ba inda su da zuwa sai ya ce kai wani abun da ka ce ina jin ƙamshin kahirci ga magana kai wani ga abun da ka ce ina jin ƙamshin son duniya ga maganarka yau ku abdulkadir ta ce za ka zo ziyara ta saboda allah na jin kamshin walittaka da kasaita cikin taka ga magana wanda ya zamo kafiri wanda ya zamo malami an zo neman malami kasashe da yawa da nisa aka ba da shi ya ce ga duniya ne har ga kunnuwa ne shi kuma wannan gashi ya zama kuɗi mai shi da haka ya ce wannan abin da ya auku to ya isa ya zama mai kwace kowa da kowa da ya zama wa'azi da cewa kakka yadda kai mawaliyi inkari ko ka soke shi wannan fudin salasa mutanen guda uku na ɗaya imamu ɗarika shugaban ɗarika kadiriya sai yi a mulkadir jilani wawa yau mai din shabu lokacin yana matashi yaro wabin sika da ibn sika shine wanda ya ce mishi yana jin kamshin kafirci ga masalata wa imamu shafi'iyya da imamu shafi'i abu sa'id abdullahi ibn abi asrun wa qissatuhum mashhuratun la nudibu ya ce qissa su mashhur ya ce ba za mu tsawaita da kawo ta ba an shaji wa man waqa fi irdi waliyin wa lam yu'ajal bi musibatin فلا يحكم له وفلا يحكم له بالسلامة من انتقام الله منه wanda ya auka ma cin mutuncin wani wali daga waliyai kuma sai ya ga ba gaggauta kama shi da musiba ba to kada ya hukuncin cewa ya sha ya kubuta daga azaba Allah azabar da za a mai habban ma'aikatan duniya allah ya aji mai a bute sai ya ta yi lafiya ga da bai da komi a ga wanda ya yi musiba ya ce kada a yi hukunci da kubata ce daga azaba allah fakat ta kunu musibatu a azama da an yi saba fi dini fakat ta kunu musibatu a azama yana yi wa musibar da allah ya tattalin mai ta zama a azama mafi girma wace irin musiba ce mafi girma bi an yi saba fi dini a musibantar da shi cikin addini shi ta ga yan abu ya tsaya ga duniya ai da ka mutu an huta idan ku ta shahin addini to mutum zai zama mummunan makoma ga kala muna da illa muna da illa ya ce katta kuna hukubatu shi wanda ya ga yana zagin waliyi kuma ya gan shi daren da kyau to yana yiwuwa azabar da Allah ta tallan bai kaswatan in kalbi bushewar zuciya ce zuciya nan ne mazaunin imani in tana da taushi akwai imani gwargwadon taushi ta gwargwadon imanin da ce idan ta bushe gwargwadon bushe ta gwargwadon rashin imani to idan aka sa zuciya ta bushe kaga ana mashi bishara cewa zai mutu babu imani saboda ba imani a zuciya ta kaga wannan ai gwamma komi za a mai duniya a mai sai ce lahira shiga aljanna ya banci aw jumudan fi aini ko ko idon shi su bushe kata kau duk wa'azin duniya bai sa ka ga yayi hawaye saboda babu sanyin imani da idon aw ta'awikan an da'ati ko ko a rike shi a hana shi wata ibada da yake wanda yace shi an ce yan hana ibada Allah na hushe mutu azaba to shi to ana saba Allah kai Allah na mutu azaba to shi ga yana sabon Allah amma bai ga azabar da Allah ya mishi ba yana so ya karanta wannan magana sai hatim ya ce abba ka lura ba yanzu ba karatun Qur'ani da ba ka rabuwa da karatun Qur'ani amma yanzu yaushe rabanka da karatun Qur'ani ai sakamakon sabon Allah da kake sannan na fitin da kake yi na ibadu yaushe rabanka da yi da aka sakamakon sabon Allah ne ya ce auta a wuka zati awu ko an fi ma'asiyati wal iyazu billahi ko ko Allah jarrabe sabon Allah da bai yi sai Allah jarrabe da sabon Allah ya kaga a ce babban malami ko babban shirashin shashewar islami da zama ana sabon Allah tun yana wahaya kai yana yi kiri-kiri ya kaga bala'i ya haushi Allah ya kiyaye mu ya zubi ta'ala
صلاة الفاتحة